العدد جئ في الذكور من ثلاثة إلى عشرة بتا وأما ضد لا تمييزها اخفض وهو جمع إلا في مئة فالجمع فيها قل بالمئة اخفض بالمئة اخفض مفردا إلا ما شذ وشذ مئتين عاما وركبوا معشرة أقلا منها ويبنيان فتحا إلا اثني, و... اثني وسنتي واثنتي فليعربي وتاء في الثاني من المركب من الثلاث وإلى التسع فإن ذكر فالأول بالتا يقترن كم ميز في الاستبهام كان بمنتصب فرد وفي الإخبار جرهن فرد وفي اختبار جرهن تخف جرهن تخف جرهن تخف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الصميم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan daren lahadi daren sha biyar ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2021 za mu ci gaba da karatun littafin التحفة الوردية wanda aka fi sani da ibnul wardi ko dan wardi a wanda babban malami ya rubuta shine umar ibn muzaffar ibn umar ibnul wardi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa ya ba shi kuma sakamako kyakkyawa akan wannan aiki da ya yi allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai da kuma fahimtar daidai da aiki da daidai wadda shi ne darasi na ashirin da ɗaya kamar yadda aka sani a to al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bayan bayani da ya gabata akan malayan sarif suna wanda baya juyawa wanda shi muka gabatar a darasi na ashirin kenan wanda yau za a tashi sabon maudu'i shine al'adadu abinda larabawa ko malaman nahu suke kira al'adadu shine lissafi ko kuma kalmomi waɗanda ake amfani da su a larabci lokacin da za ka lissafa wani abu kamar a ce ɗaya biyu uku har zuwa ƙarshe har zuwa dubu har zuwa miliyan da abin da ya kama da wannan to su ma larabawa suna da nasu tsari a wannan babi kuma wannan babi yana daga cikin babuka a ilimin nahau da ke yawan rikita wasu daga cikin ɗalibai hatta ma masu wayanda za ka iya cewa malamai ne za ka ga a wannan babi ana samun kwaba kwarai da gaske saboda ƙa'idodi ne kuma in ba ita ƙa'ida in ba ka tsaya ka fahimce ta cikakkiyar fahimta ba to za ka iya samun matsala to amma insha Allah ta'ala yan baitocin da mala ya kawo muna idan aka tsaya aka yi bayani aka yi sharhin su ka fahimce su to ka riga ka gama da wannan babi da wasu abubuwa da zaka karanta ko da an je manya-manyan littattafai to sai dai dan ƙarin bayani akan abin da ka karanta wanda mun karanta wannan babi a cikin al'awamilul jurjaniya idan ka haɗa shi da darasin da za mu yi a yau to insha Allahu a harkar lissafi a larabci ba za ka samu matsala ba Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu su da haka an ce al'adadu a larabci shine adadi wanda ko da hausa haka ake cewa adadi ma'ana wani wani gwargwado na yawan wani abu ko gejinsa to akwai abin da ake kira al'adadu akwai abin da ake kira kuma al-ma'adudu akwai lissafin karan kansa sannan akwai abin lissafawa akwai abin da za ka lissafawa da shi sannan akwai abin da ake lissafi kuma sannan na uku kuma akwai at-tamyiz ko almumayyizu lil adad wanda shi asali adadi yana daga cikin almubahamat ya an ce almubahamat shine kalmomin da ma'anarsu a ɓoye take ba a fili ba sau da haka suna buƙatar almumayyiz ko almufassir wanda zai zo ya fassara abin da suka ɓoye kamar yadda mun yi bayani ko mun yi karatu akan abin da ya shafi a tamiz to adadi shi ma yana da tamizi to waɗannan guda uku su ne wannan babe yake zagaye a kansu kuma kowane da nashi hukunce-hukunce wanda malaman nahau suka aza suka yi bayani a kai na farko kamar yadda za mu ji shi al'adad a kashi-kashi ne ma'ana a ƙasam ya kasu kashi-kashi akwai al'adadu al-mudaf akwai adadi wanda idafarsa ake yi zuwa ga al-ma'adud sannan akwai kuma adadi na lafazin ɗari kama a ce al-mai'atu eh akwai shi ko? to sannan akwai alf ko al'alf dubu ko alaf can kuma mi'at ko mi'una da makamantansu to wannan shine kashi na biyu shi nashi babe daban idan kana lissafi daga ɗari zuwa abin da ya sama zuwa a ce dubu ko miliyan to nashi hukunce-hukunce daban bai shafi wancan da aka ambata ba shine al'adadul mudaf ilal ma'adud sannan na uku akwai al'adadul murakkabu adadi wanda aka yi tarkibinsa za ka ga an an an an haɗa shi an yi tarkibinsa ma'ana ba kalma ɗaya ba ce kalma biyu ce to dukka suka sunan da muka ambata guda uku duka za mu karanta su a wannan yan baitoci da malam ya dunkule wanda in ka koma alfiyatu ibn malik rahimahullahu ta'ala al-khulasa za ka ga ya shimfiɗa bayani sosai ya yi baitoci da yawa akan wannan babi amma shi malam da ya zo tun da dama talhisi yake yi ya takaita littafin kwarai da gaske shi yasa yake da wahalar karatu da wahalar fahimta to dama in littafi aka aka takaice shi aka yi ikhtisarin sa dama al-mukhtasar shine ma qalla labzuhu wa kasura ma'anahu shi ake kira al-mukhtasar zance kalmomi yan kaɗan ne amma kuma ma'anar tana da yawa sosai kasurat ma'anin kasurat ma'anonin sun yawaita to shi yasa littafin yake da wahala a to za mu fara da kashin farko shi balan ya fara shine al'adadul mudaf sai ce ji'fi dhukuri min thalathatin ila asharatin bita wa amma diddula to sai ce ji ka zo fi dhukuri a lokacin da kake lissafin ababen da yake mazaje ne ba mata ba ma'ana al-ma'adud abinda kake lissafawa namiji ne ko ɓangaren maza yake in an koma zuwa ga mafaradinsa ba mata ba to shi adda wannan hukunci da za a ambata eh kamar misali ka ce ɗalibi goma goma ita ce adadi ɗalibi da ka ambata shine al-ma'adud eh to kaga talif muzakkar ne saɓanin in ka ce eh ɗaliba goma to kaga ɗaliba a nan mu'annas ne nashi hukunci na zuwa eh goma shine adadi an gane? to haka in ka ce ɗalibi uku uku ɗin shine lissafi shine adadi shine lamba ɗalibi ɗin kuma shine al-ma'adud shi ko mazakkar ne to idan ka zo lissafi za ka kalla ka gani al-ma'adud namiji ne in namiji ne to shine sai ka yi abin da za a gaya maka yanzu shine ce min salasatin ila asharatin bittai daga uku zuwa goma an gane shi adda wannan ka'ida in ka ce uku misali salasatun akwai arba'atun akwai hamsatun akwai sittatun akwai saba'atun akwai samaniyatun akwai tis'atun akwai asharatun to waɗannan su adda hukuncin da za a faɗa a yanzu eh banda ahadu ko ihida banda isna ko isnata banda su su kuma nasu hukunci da bayyaki su ba za a faɗa su da haka duk sanda za ka yi lissafi kaga lissafin nan ya fara daga uku zuwa goma bai wuce goma ba bai kai ashirin ba balle talatin shi ma nashi daban hukuncin ashirin daban talatin arba'in hamsin har zuwa ƙarshe har a kai tisa'in shi kuma nashi hukunci daban to haka malamai suka kakkasa abin da ake kira al'adat al al'adat to me za ka yi a nan shi ne malai ya ce ji bitta'i bitta'i bitta'i ɗin nan ya ta'allaku je wancan na farko da aka fara ambata to sai ka zo da ta'un ga shi adadin idan har alma'adudu muzakkar ne misali sai ka ce salasatu rijalin salasatu salasa din sai ka ƙara mai ta'un ta ta'anisi ƙarshe salasatu rijalin haka za ka ce ba za ka ce salasu rijalin ba in ka ce salasu rijalin to ka yi kwaba wannan ya nuna baka da nahu ya kamata a yi ma bulala to zaka ce ja'a salasatu rijalin ra'aitu salasata rijalin marartu bi salasati rijalin sau da haka shi al'adar din sai ka sa mai ta'un to haka arba'atun ja'a arba'atu rijalin ja'a khamsatu rijalin ja'a sittatu rijalin جاء سبعة رجال جاء ثمانية رجال جاء تسعة رجال جاء عشرة رجال to shi kadai adda wannan hukunci za ka sa masa ta'un amma idan ya tabbata shi al-ma'adud wanda shine al-mudafu ilayhi dama mun ce adad kashi uku ne to wannan shine kason farko al-adadul mudaf kaga ana an idafar uku zuwa ga ainihin ma'adud aka ce salasatu rijalin salasatu rijalin an fahimci wannan zakyau da kyau ko to shine ma'anar ji'fid zukuri min salasatin ila asharatin har zuwa akai goma da an kai goma kuma in an ka shiga ashirin to shi kuma nashi hukunci daban zai zo nan gaba abin da ya shafi ahada ahadu ko ihida ko isna ko isnata shi kuma nashi hukunci daban duk za a yi bayani cikin 'yan baitocin nan da kake gani wa amma biddu amman kishiyar maza shine mi tola sai ka cire ta'un din sai ka ce ja'at salasu niswatin ra'aitu salasa niswatin marartu bi salasi niswatin kakka ce ja'at salasatu niswatin to in kai haka ka kai laifi kai laifi babba so da haka sai a hukunta ka to wannan shine bambanci kaga niswa kaga jam'i ne na mi na imra ta fuskan ma'ana ba lafazi ba kaga mu'annas ne sunan kawai in jam'i ne sai ka kalli mufradinsa mufradinsa zaka koma in mafaradinsa ya baka cewa namiji ne ko mace ce to sai ka san abin da za ka yi ga shi al'adar nan duka ana bayani ne akan hukumul adad me ya kamata a wa shi adadi ba a shiga bayanin shi hukuncin alma'adudu ba to wannan shi ne ƙa'ida abin da ya kamata a kiyaye shi yasa faɗin allah maɗaukakin sarki kan wannan ƙa'ida can da ya ce sakharaha alaihim saba'a layalin wa samaniyata husuman ka gani sakharaha alaihim saba'a layalin me yasa bai ce saba'ata layalin ba saboda layal jam'i ne nami na allailu allailu kuma muzakkar ne can kuma sai ce wa samaniyata ayyam ko haka ne yini takwas to ayyam jam'i ne na mi aliyau aliyau shi kuma ma'annas ne a larabci to da aka kawo shi jam'i shi yasa sai aka samu adadinsa ta'un sai aka ce wasa maniyata a tomin akasa saba alayal allayal jam'i ne na allaila eh allaila kaga mu'annas ne to shi yasa aka ce sab'a layalin shi kuma al'ayyam jam'i ne na al-yawm al-yawm ko muzakkar to shi yasa aka cire ma wancan ta'un saboda al-ma'dud din sa mu'annas ne mufradin sa wannan kuma aka sa mai ta'un na al-ayyam saboda mufradin sa muzakkar to shine abin da malam ke bayani kaga shi ya zo a qur'ani sakharaha alaihim sab'a layalin eh anan bai halatta a ce sab'ata layalin ba eh to malamai sun tattauna suka ce bai yiwa a hada ta'anisi guda biyu a ce al'adar an same ta'ut ta'anis kuma al-ma'rud shi ma an same ta'ut ta'anis wannan zai haifar da nauyin furici sakharaha sab'ata layalin to babu akwai nauyi sosai amma saba a layalin ya fi sauƙi dama su kuma laraba duk sanda lafazi furta shi ya yi nauyi to sukan koma zuwa ga abin da zai haifar da lafazin ya yi sauƙi to wannan ita ce ƙa'ida so da haka a fahimce ta zakyau da kyau to shine ma'anar ji'fi dhukuri min salasatin ila asharatin bitta'i wa amma diddu la eh wa amma diddu shina nufin mi al-inas eh idan ya zan al-ma'dudu menene mu'annas ne to sai ka cire mai ta'un kamar yadda muka bada wato bisalai akai to sai shi al-ma'dudu shi yanzu mun ji hukuncin al'adat ko mun ji abin da ake masa to sai shi alma'adudu ana kiransa da alma'adudu kuma ana kiransa da atamizu ko almumayyizu in ka ce salasatu rijalin to salas salasa da muka ambata kamar yadda muka faɗa shine al'adad rijal shine tamyizi kuma shine al-ma'dudu domin da ka cire salasa din nan ba mu iya fahimta cewa su mazajen nan nawa ne ko muna ganewa kaga ba za mu fahimta ba in ka ce salasatun kawai ka yi shiru to ba za mu iya gane uku ɗin nan me kake sun kace zai iya ɗaukar mutane zai iya ɗaukar gidaje zai iya ɗaukar littattafai amma da kace rijalin to rijalin ɗin sai ya fassara abinda uku ɗin nan ta ɓoye shi yasa suka ce shi adadi mubahami ne me ma'anar mubahami ma'anarsa a loko take sai an samu tamyizi wanda zai zo ya fassara ta to za a yi bayani akan abin da ya shafi shi tamyizi din to shine mala yace tamyizuha tamyizin shi adadin da aka yi bayani akan sa to hukuncin lirabin sa shine yace ikhfid sai kai mai jarra wa huwa jam'un kuma alhali yana jam'i su waɗannan da muka faɗi hukuncinsu daga salasatun zuwa asharatun to sharaɗin alba'adudu ɗinsu na farko ya kasance almajrur saboda mudafin ilaihi ne kaga dole a bai jarra na biyu kuma dole ya zamo jami'i shi yasa bai halatta ka ce salasatu rajulin ba wannan ba larabci kake yi ba sai dai salasatu rijalin salasu niswatin ba za ka ce salasun ra'atin ba in ka yi haka ba ka yi larabci ba dole ka tabbatar da cewa shi alma'adudu din na ya zamo jami'i in adadin ya zamo daga salasa ilal ashara shi yadda wannan ka'ida kaga hukunci biyu gare an ya kuna majururan an ya kuna jama'an sau da haka sai ka ce ra'aitu salasata rijalin kaka ce rijalan a rijalin sannan kaka ce rajulin ra'aitu salasa niswatin kaka ce imra'atin ka kawo mafaraki wannan kuskure ne to wannan yana da mahimmanci kwarai-kwarai da gaske don da yawa za ka jo suna wannan larabci eh yawa salasatu rajulin ko suna faɗa ko salasatu kitabin duk wannan kuskure ne a sai dai salasatu kutubin an gane ko asharatu kutubin a ba za ka ce asharatu kitabin ba to sai mala ya ce illa fi mi'atin amma sai dai in shi alma'adudu ɗin nan wato lafazi ne na mi'a yanzu mun gama daga salasa ilal ashirin yanzu za a yi bayani akan almi'atu wal alf ɗari da dubu to ita ce fa to shine malam ya ce to ita kam faljam'u fihi ƙalla to anan kawo alma'adudu na mi'a ko alf a matsayin dubu to wannan ya karamta a larabci kaga akasin wancan da aka ambata misali a za ka iya cewa a salasu mi'atin wannan shi aka saba da shi ko salasu mi'atin an gane ko arba'atu mi'atin ko hamsu mi'atin ko arba'u mi'atin sai a cire ana cire ta'un to amma an ji larabawa na cewa kuma salasu mi'atin salasu mi'ina suna nufin wai ɗari uku madadin mi'atin to wannan yana da ƙaramci kenan abin da ya fi yawa game a kawo ta ita ma mufrada idan ta zamo ita ce alma'adudu an gane idan ta zamo ita ce tamyizi don in ka ce salasu ka yi shiru to ba za a iya gane uku ɗin me kake nufi ba amma sai ka ce mi'atin salasu mi'atin to mi'atin ita ce tamyizi na salasu ta fuskar lirabi majrur za ka yi mata jarra amma abin da ya fi yawa a larabci shine ka kawo ta mufuradi ka kawo ta mufuradi to wannan shine abin da yake magana a kai faljam'u fihi ƙalla kawo ita mi'a ɗin a matsayin jam'i to wannan ya ƙaramta ƙwarai-ƙwarai da gaske a larabci shine ya ce sai dai a kawo ta a matsayin mufuradi kaga ta aka sama salasatu ilal ashara ita salasatu zuwa ashara tamyizi zai zamo jami'i qaulun wahidun shi babu wani sabani ba a ji laraba ana kawo shi mufuradi ba amma mi'atun abin da yafi yawa shine kawo ta mufuradi misali hadhihi salasu mi'atin eh ko arba'u mi'atin haka zaka yi ta gani a qur'ani da sauransu ba za ka ji an ce salasu mi'atin ba ko salasu mi'ina ba an ji a waƙe-waƙen larabawa amma kaɗan ne abin da ya fi yawa shine a kawo ta mufarada to don kakka zaci cewa abin da ya sa gito maka da mi'a a nan don kakka yi zaton ita ma yadda aka kawo ta miyizin salasa zuwa ashara kana da dama shi ma ka kawo shi a matsayin jam'i shi yasa yi wannan magana to ko a ƙur'ani haka ya ambata walabi su fi kafihim salasa mi'atin sinina wazdadu tisa kaga ba a ce walabi su fi kafihim salasa mi'atin ba ko mi'ina ba ba faɗi haka ba sai aka ce mi'atin sai aka kawo mi'a a matsayin mafuradi don jam'in ta mi'atun ko mi'una to sai ce bil mi'ati ikfit mufradan illa ma shazza wa shazza mi'atai ne ama sai ce ikfit ka yi jarra mufradan ga tamyizi wanda yake mufradi bil mi'a idan ya zan tamyizin nan na lafazin mi'a ne na ɗari ne ko dubu misali zaka ce mi'atu rajulin eh mi'atum ra'atin anan ba zaka ce mi'atu rijalin ba kaga akasin salasatun ila al'ashara saboda haka al-ma'dudu na al-mi'a to wajibi ya zamo mufradi kuma ya zamo majruri saboda haka zaka ce ra'aitu menene mi'ata rajulin ra'aitu mi'atan ra'atin ba za ka ce ra'aitu mi'ata rijalin ba to shi ko shi ne ka'idarsa illa ma shazza sai dai abin da ya zo wanda ya bauɗe ma ka'ida wannan shi ne ka'ida tamyizi na mi'a ko na dubu har da alf hukuncin su guda eh alfu rajulin alfu kitabin ba za ka ce alfu rijalin ba alfu kita menene kutubin ba ba za ka faɗi haka ba a sai dai alfu rajulin alfu mra'atin alfu kitabin alfu ƙalamin ila akhiri so da haka da alfu da mi'a duka tamyizin su wajibi ne ya zama majrur sannan ya zama mufrad amma an ji shizuzan abinda a shizuji shine ga abinda a ƙa'ida amma kuma sai a zo a saba ba ƙa'idar wadda shi ake kira shizuzi to shine ya ce ga misalin shizuzi ɗin zai bada ya ce wa shazza mi'atai ne ama akwai wani mawaƙi da ya zo waƙe sai ya ce a iza balagal fata mi'atai ne ama faƙad zahabatil masarratu wal fata'u ya ce duk sanda ka ga ɗan adam ya kai shekara arba'in a wata riwaya ana cewa saba'ina amma madadin arba'ina a abin nan kai madadin mi'ataini to ya ce duk sanda kaga ɗan adam ya kai shekara ɗari biyu can zamaninsu zamaninsu ana shekara ɗari biyu ba wannan zamani yake bagara ba iza ashal fata mi'ataini ama in ɗan adam ko matashi saurayi ya shekara ɗari biyu to faƙad zahabal masarratu duk wani farin ciki yanzu ya riga ya gushe daga gare shi bai sa abin da kai mai daɗi ba bai sa abin da bai mai daɗi ba babu abin da kai masa daɗi wal fata'u haka ƙarfi na ƙurciya ma ya ya gushe ya ƙare to mahallin shahada a nan shi mawaƙin sunansa arrubayyul fazari mawaƙi ne kaga da ya zo sai ya ce mi'ataini ama ama an sa alim ne saboda wazani mi'ataini amin ne kamata ya ce min eh mi'ata amin haka ya kamata ya ce kamata ya ce mi'ata amin iza ashal fata mi'ata amin to in ya faɗa ga kuma baitin sai ya kalle baitin sai ya kalle to wannan ana kira ne shuzuzan don abin da a ƙa'ida shi ne mi'iza ashal fata mi'ata amin wannan shi ne ƙa'ida mi'a ɗin a kawo ta mufuradi a kawo ta mufuradi ba jam'i ba to wannan shi ne ƙa'ida haka kuma tamyizinta shi ma a kawo shi mufuradi ba jam'i ba ana fahimtar wannan zakyau da kyau? ko aboko lissafi ya hewa ya ko? to to shine yake faɗa a nan bilmi'a tikfit mufradan illa ma shazza sai dai abin da ya zo shuzuzan ana cewa misali me'atu sinina kamar can ƙira'ar abin nan walabi su fi kafihim salasa mi'ati sinina bil idafa madadin salasa mi'atin sinina in an yi haka an yi katsayi an cire idafa ita ce kira'ar da aka saba da ita to akwai hamza da alkisa'i su sun yi idafan mi'a zuwa ga sinin walabi su fi kafihim salasan mi'ati sinin wanda shi ma wanda ya saba ba ka'ida eh ya saba ba ka'ida kamata ya yi sinin din na ya zo mufuradi sai a ce sanatan shi ne abin da ake son a faɗa a nan kamar can za ka ce mi'atu amin za ka ce mi'atu sanatin za ka ce ba za ka ce mi'atu a awamin ba mi'atu sinina ba to irin wannan in ya zo cikin alkur'ani ana kiran shi shazun fasihun kira'a ce shaza amma fasiha ma'anar shaza wadda ta saba ba ka'ida ba shaza a wurin malaman kira'a ba kira'a ce mutawatira an gane kira'a ce saba'iyya hamza da cikin bakwai din sannan alkisa'i shi baya da ciki to amma tunda ta saba maka'idar larabci shi yasa aka kira ta shaza tunda qur'ani ya zo da ita shi ne afsahu to shi yasa sai aka kira ta fasihun fasiha ƙira'atun shaza fasihatu don duk sanda ƙa'ida ta saba ma ƙura'ani to aji ƙa'ida ake sai a bi ƙura'ani wadda shi ne ƙa'ida amma da ƙura'ani bai zo ba ko sunna to shi kenan sai a yi watsi da ita a batun da ƙura'ani ya zo da ita to sai a yi riko da alƙura'ani saboda shi kalamun lahi ne ba magana ce ta ɗan adam ba da magana ce ta ɗan adam to kaga sai a yi tunanin cewa ya an samu kuskure ko abin da ba daidai ba ana fahimtar wannan zakewa da kyau to yanzu mun gama abin da ya shafi almi'a da al'alf mun ji cewa ƙa'ida almi'a ko alf dubu kenan tamyizinsu a zai zama mufaradi ba jam'i ba zai zama mufaradi an fahimci wannan in kuma su ne suka zo matsayin tamyizi to shi ma za a kawo su a matsayin mufaradi ba jam'i ba wannan shi ne abin da muka karanta yanzu zai zama mufaradi kuma mine ne majarurun to sai al'adadul murakkab kashi na uku al'adadu al-murakkab to akwai abin da bai faɗa ba kayan mu shiga al'adadul murakkab duk da bari dai mu karanta wannan warakkabu ma'a asharatin aƙalla min hawa yubna ya ne fatan illa وركبوا أقل من أقل منها مع عشرة وركبوا سوء العرب لا رباوة سني تركيب عددي مع عشرة تارد قوما أقل منها أبين دبي كي قوما با منين أقل منها eh tara dai daga tara zuwa ƙasa gaba dai shi ne akalla bai da shi ake nufi tun daga ahadu ko ihida ko isnata ko isna ko salasa ɗinnan da aka ambata ko arba har zuwa tar to an ji laraba suna tarkibi sai su ce ahada ashara ko ihida asharata ko isna ashara ko isnata asharata ko salasa asharata ko salasata ashara har zuwa tara tis'a ashara asharata ko tis'ata ashara to shi ma wannan yana da wahala ƙwarai da gaske shi ake kira al'adadul murakkab saboda an an an hada goma da kuma abin da bai kai goma ba sun zamo biyu ko sun zamo biyu to tun daga ahadu sai ka tsallake isna isnata sai ka tsallake su sai ka bada da salasa ko salasata har zuwa tis'ata to su adda hukuncin da za a faɗa yanzu shine yace wa yubna yani fatahat dukkan su su biyu sai ka gina su akan fataha sai ka ce ra'aitu ahada ashara rajulan ra'aitu ihda ashara tamra'atan ra'aitu salasata ashara rajulan ko ɗaliban duk abin da ka gada makaddarawa ko ra'aitu salasa ashara tamra'atan ko ra'aitu arba'a a arba'ata ashara ɗaliban ko rajulan har zuwa tis'ata ko tis'a duka su biyun za ka gina su shi yasa ce ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban to wannan ana kiransa da mabniyul juz'aini duka su biyun zaka kowannen su mabni ne kaka ce mansubi wannan yana daga cikin al-mabniyat min al-asma shi wannan babi al-adadul murakkab to inda yake da rudu shi ma yana da tamyiz domin can da Allah ta'ala ya ce ta harshen annabi yusuf inni ra'aytu ahada ashara kaga ahada ashara wanda mubahami ne naga goma sha ɗaya goma sha ɗaya na mi sai ce kaukaban to kaukaban shine tamiz shi ya fassara mana abin da ahada ashara ɗin nan ya ɓoye to shi kuma wajibi ne an ya kuna mansuban wa an ya kuna mufradan wajibi ne dole sai ya zama mansubi to amma idan shi tamizi din zaka kalla in namiji ne in namiji ne to shi ahada zaka ci ahada ashara da ahada da ashara din ahada ba za ka sa mai alif ba sannan ashara ɗin ba za ka sa mai ta'un ba shi yasa Allah bai ce inni ra'aitu ahada asharata kaukaban ba me yasa saboda kaukaban muzakkar ne amma da shamsan ya ce to yadda larabcin zai zo inni ra'aitu ihda asharata shamsan misali misali dai da baku saboda shams ma'annas ne ma'annas ne to haka abin yake in ka ce inni ra'aitu ahada ashara ɗaliban za ka ce in ɗalibatan ne sai ka ce inni ra'aitu ihda asharata ashara ɗin sai ka ƙara bai ta'u ta'anis inni ra'aitu ihda asharata ɗalibatan haka ne kuma inni ko kuma ra'aitu salasata ashara ɗaliban to shi kuma daga salasa zuwa tis'a idan tamyizin shi wancan da ke fassara adadi in namiji ne to shi ashara ɗin sai ka koma ga waccan ƙa'ida da an ka ambata a farko sai ka sa mai ta'un ashar kuma sai ka bar shi haka nan an gane yawwa salasatu eh, salasata ashara rajulan ko ɗaliban za ka ce ja'a salasata ashara ɗaliban ko rajulan ra'aitu salasata ashara rajulan ko ɗaliban marartu bi salasata ashara ɗaliban ko rajulan saboda mabni ne ba zai canza ba in kuma tamizin ɗin mace ce in mace ce to sai ka cire ta'un ga shi adadin sai ka maishe ta ga ashara sai ka ce ra'aitu salasa asharata imra'atan ra'aitu salasa asharata imra'atan kaga an cire ta'un ɗin da aka sa a ɗazu ga salasata sai aka maishe ta ga ashara to wannan yana da wahala kwarai da gaske malam bai bayanin wannan anan ba amma dai na yi muku bayani ne don ku fahimci yadda ka'idodin suke so da haka kawai tamyizin zaka kalla za ga an kai shi ƙarshe kuma za ka gan shi mufuradi kuma za ka gan shi mansub in ka tabbatar da muzakkar ne to sai ka dawo ga al'adat sai ka sa masa ta'un in uku ne misali salasatun ko arba'atun ko hamsatun ko sittatun ko saba'atun ko samaniyatun ko tis'atun daga nan aka tsayawa sai ka sa masa ta'un ashar ɗin kuma da aka haɗa su sai ka bai shi hakan wannan idan shi tamizin ɗin mazakar ne in ko mu'annas ne to sai ka yi ƙalbi sai ka cire ta'un ga adadi sai ka maishe ta ga ashar ga juza'in farko madadin salasata sai ka ce salasa madadin ka ce ashara sai ka ce asharata imra'atan ja'at salasa asharata imra'atan ra'aitu salasa asharata imra'atan marartu bi salasa asharata imra'atan to wannan shine abinda yake faɗa a nan amma ibn malik rahimahullahu ta'ala can cikin alfiya ya yi ishara cewa wani lokaci ana iya samu shi juzi'in na ƙarshe ana iya mai li'irabi ana iya masa li'irabi kamar yadda yake faɗa wa in udifa adadun murakkabu yabqal bina wa ajazun qad yu'rabu bayan ya kawo ƙa'ida sananna cewa adadin za a gina shi akan fataha ala fathi juz'aihi yace amma wa ajzun shi na ƙarshen wani lokaci ana iya mai irabi ana iya juya shi in mahallin rafa'a ne sai a yi masa rafa in mahallin nasaba ne sai a yi masa nasaba in mahallin jarra ne sai a yi masa jarra misali ja'a salasata eh sai ka ce ashara asharan ja'a salasata asharan rajulan za ka iya faɗa haka eh ja'a salasata asharun rajulan ko ɗaliban ko ra'aitu salasata asharan ɗaliban ko barartu bi salasata asharin ɗaliban to wannan ra'ayi ne na wasu malaman na hau can cikin alfiya in ka koma ibn malik ya tattauna akan wannan matsala amma dai abin da ya fi ƙarfi shine dukkan su a gida su akan fata sannan shi ashirera da luga uku kana iya cewa ashara bi iskani shin ash salasata ashara kuma kana iya gina ta akan bata shi ya shahara eh salasata ashara sannan kana iya mata kasara shinun din salasata ashira ashira duk wannan lugati din sun tabbata a harshen a harshen laraba zaura haka in gaji mutum ya yi larabci ya ce ra'aitu salasata ashira rajulan kaka ce ya yi kuskure jahalicin ka ne shi yasa ka kuskurantar da shi da ka yi karatu da ba za ka yi kuskure ba za ka kuskurantar da shi ba to sai ce illasna illasnai wasnatai wasintai falyu'rabu to kaga ce ai ba mu faɗi wannan ba kawai mun ɗauko daga ahadu ne sai mun ka tsallake mun ka faɗa salasa to ya labarin shi kuma isnai ko isna biyu eh ko sintai duk ana faɗa ko ka ce isnai ko sintai ko sintayya duk yakan zo in in abin nan tamyizin din mu'annas ne muzakkar ne to sai ka ce isna misali jaa isna ashara rajulan to shi hukuncin li'irabin sa li'irabin almusanna za ka yi masa yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru bil ya'i jaa isna ashara rajulan ra'aitu isnai ashara rajulan marartu bisnai ashara rajulan saboda haka shi kaji hukuncin shi bai da wahala shi ma'urabi ne to shi ne ya ce fali'urabu idan tamyizin mu'annas ne to sai ka ƙara ta'un sai ka ce ra'aitu isnata a gani ra'aitu isnata asharatan ra'atan amma in namiji ne to sai ka cire ta'un din sai kawai ka ce ra'aitu is ja'a ra'aitu isnai madadin isnatai ra'aitu isnatai asharata imra'atan ra'aitu isnatai asharata imra'atan ja'at isnata asharata imra'atan shi tamyizi yana nan mansub kuma yana nan mufradinsa bambanci kawai zaka kalla shi tamyizin muzakkar ne ko mu'annas in muzakkar ne to isna isna kawai zaka ce ka kawo sa'un sai nunun sai alif in mahallin rafa'a ne in mahallin jarra ne sai ka goge alif ɗin sai ka kawo ya'un sai ka ce isnai ko mahallin nasaba in kuma tamyizin din nan na mu'annas ne to sai ka ƙara ta'un gaban nunun sai ka ce isnata ja'at isnata asharatan ra'atan an fahimci wannan wata'u fi sani minal murakkabi ka gani ta'un ta tana tabbata a cikin na biyu shine isnata din shine na biyu minal murakkabi lokacin da aka yi tarkibinta aka hada ta da ashara kamar yadda muka faɗa. to sai ce wato wata magana ta yi shiga والتاء في الثاني من المركب من الثلاث وإلى التسع يا كوما غشي العدد المركب تاء تنا تبتا أتكين نبيون ونين نبي أشرة كم شين نبي من الثلاث إلى التسع فإن ذكر idan an kawo shi a matsayin muzakkar shine sharhin da ne muku bayani a dazu yawwa ja'a salasata ashara rajulan to wannan sai a sa basa ta'un shine watta'u fi sani min al-murakkabi min salasi wa ila tis'i okay wannan na mu'annas ne eh can wanda ne muku misali dazu ja'at salasa ashara tamra'atan to ashara din sai ka sa bai ta'u ta'anis shine wa ta'u fi sani min al murakkabi min al salasi daga uku wa ila tis'i har zuwa tara ja'at salasa asharata imra'atan ko arba asharata imra'atan saboda haka ashara ashara din nan sai ka sa bai ta'u ta'anis salas sai ka cire bai ta'u idan ya zanta mizi na mu'annas ne fa'in zukira in ku an kawo tamyizin su a matsayin muzakkari fal'awwalu bitta ya ƙatari to shi na farko sai ka gwama ya shida ta'un sai ka ce salasata ashara kina ashara ba za ka sa bai ta'un ba to kaga mun yi sa'a na zata malam bai kawo ba ashe ya kawo kaga an huta to haka za ka bi ita wannan ƙa'ida من الثلاث وإلى التسع فإن ذكر فالأول بالتاء قتري to abinda ya rage mana wanda bai yi bayani ba shine daga al-ishruna salasuna arba'una khamsuna sittuna saba'una samanuna tis'una su abe yi bayani ba to su a li'irabin su su karan kansu li'irabin jam'ul muzakkar aka yi musu mun san lerabin jam'ul muzakkar as-salim ko shi aka yi musu sannan tamyizin su yakan zamo muzakkar a yakan zamo mufradi sannan mansubi misali ishiruna jaa ishiruna rajulan ra'aitu ishirina rajulan marartu bi ishirina rajulan to rajulan shine tamyizi na ishiruna nan bai bayani a kai ba amma can ibnu malik in an koma alfiya ya yi bayani yake cewa wa mayyizil ishirina littis'ina an gane biwahidin ka arba'ina hina wa mayyazu murakkaban bi mislima muyyiza ishiruna fasawwiyan huma yace wa mayyiz al ishirina ka kawo tamyizin ishirina littis'ina har zuwa tis'in bi wahidin ka kawo shi a matsayin mufradi kaga ishiru na rajulan eh ko yawwa ba za a ce rijalan ba ishiru na rajulan to shine yake faɗa a nan ya ce ka arba'ina haka lafazin arba'ina duk dai hukuncin ɗaya ne sannan ya ce wa mayyazu murakkaban shi murakkaban din nan wancan da mun yi bayani ɗazu al'adadul murakkab wanda ake haɗawa da goma da abin da bai kai goma ba to shi ma sun kawo tamyizinsa bi misli ma muyiza ishiruna da irin tamyizin ishiruna kenan da tamyizin ishiruna ila tis'ina da al'adadul murakkab duka tamyizinsu yakan kasance mufradi sannan ko mansubi to shine abin da shi ibn malik yake faɗa a kai to adadi ya ƙare sai kam muna yawan ganin kam a larabci ko to ita kam kashi biyu ce akwai al-istifhamiyya akwai al-ikhbari ko al-khabariyya akwai inda za a zo da kam domin neman sanin adadin abu akwai kuma inda za a zo da kam ana bayani akan ba da labarin yawan abu ba da labari ake ba adadin ake son a tambayi adadinsa ba saboda haka kala biyu ce isfahamiya yi tulabul faham ita kuma alkhabariya kawai bayanin ne an kasarace kaza ko kuma kimarsa ko darajarsa da sauransu to ita ma tana da tamizi shi yasa mala ya kawo ta anan kuma tamizin ta sai zan yayi kama da na adadi to shi yasa sai malam ya hada su don yayi bayani akai mayyiz fil istifhami kam bi muntasib fardin wa fil ikhbari jarruhun takhib yake ne ya gama yi maka bayani shi ce alhariri a mulha kusan baiti uku ya amma shi kaga da ya zo da sai ma baiti guda da alisfahamiya din da alkhabariya din duka sai ya zo ya dunkule su wuri guda ya narke su sai baka ya baka bayani shi ya fara da isfahamiya a shi ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala to a can cikin mulha al-hariri yana cewa wa kam wa kam iza ji'ta biha musafhima fansib wa qul kam kaukaban tahawis sama wannan baiti guda ne na kam al-isfahamiya yake cewa wa kam ita kam iza ji'ta biha in ka zo da ita mustafhiman kana neman fahimtar wani abu to hukuncin tamyizinta fansib sai kai mai nasaba kai mai nasaba in kai mai nasaba ina misali sai ce ga misali kam kaukaban tahwi sama tauraro nawa sama take dauke da shi to ga kaukaban shine tamyizi na kam da cewa dai an kai kam tahwi sama kaga yin ibhami an dunkule amma sai aka ce kaukaban to kaukaban din nan dole ne ya zamo mansubi dole ya zamo mansub sau da haka siyaƙi shi zai tattance to ita isfahamiya wajibi ne eh yawwa kawai misali ka ce kam sa'atan al'an ba a cewa kam sa'atu wannan ba larabci ba ne ba ka yi larabci ba a an gani ko dai ka ce kamil ana sa'atan ko kam sa'atan al'ana to wannan shine larabci sahihi saboda kam din nan istifhamiyya ce sannan ta hataju ila tamyizin wa tamyizuha la budda an yakuna mufradan mansuban to me yasa zaka ce kamis sa'a na hausa kake yi ba wuce kawai zai fahimci ga abin da ai kake nufi eh to duk sanda don kana so a faɗa maka misali karfe nawa ko minti nawa kaga wannan ɗalabul fahimi ne na adadi baka san agogo ko sa'a nawa ake ba to shine hukuncinta to ita kuma alisfahami alkhabariya ita kuma alhariri sai kawo mata baiti biyu yake cewa wajirur bikam ma kunta anhu mukhbira mu'azziman liqadrihi mukassira taqulu kam malin afadathu yadi wa kam ima'in malakat wa abudi sai kawo baitoci guda biyu yake cewa wajirur ka yi jarra bikam da ita kam ma kunta mukhbiran idan ka zamo labari kake bayarwa kaga sabanin kam alisfahamiya ita tamyizinta mansub amma tamyizin kam alkhabariya majrub to ita kuma akan zo a yi labari da ita mu'azziman liqadarihi don a yi bayanin ƙimar abin mukassira ko kuma a yi bayanin yawansa ta ƙulu ga misali in baka gane bai ce za ka ce kammalin a fadat yadi to wannan ba su fahimi ba ne eh kammalin afadatu yadi ma'ana zai yawa hannuna ta yi kyautar dukiya ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba kaga kammalin ba ce kam malan ba saboda nan labari yake bayarwa wai hannun shi ta yi ta kyauta ta yi ta kyauta ta yi ta kyauta ta yi ta kyauta kila wani na soka mai magana cewa ai maruwaci ne bai da alkhairi sai ce a kam malin afadatu yadi kam ima'in malakat hakanan bayi nawa mata hannuna ya mallaka suna da yawa ma'ana zai yawa hannuna ya mallaki kuyangi mata wa abudi kai hadda bayi ma maza to wannan kam ana kiranta da alkhabariya to wannan shine bambancin alisfahamiya da alkhabariya to bari mu ji abin da mali ya ce shi kuma wancan duka ana mulhani mai yizfil istifhami kam bi muntasib ka yi tamyizin kam filistifham amma lokacin tambaya bi muntasib da suna wanda yake mansubi fardin ko mufuradi ba jam'i ba eh misali kam ɗaliban fil fasli kaga ana faɗa haka ko kam ibinan laka ɗa nawa kake da shi kaga duk wannan tambaya ne aha wa fil ikhbari in kuma wajen ba da labari ne jarruhun tukhib to nan an zaɓi a yi masa jarra shi mansubi ɗin a yi masa a yi masa jarra ba tare da an yi masa nasaba ba shine abin da malamai wato suka zaɓa kamar yadda dai aka ba da misali a ɗazu misalin wancan irin su kam laka dirhaman kam indaka kam indaka dinarin da makamantansu kam malin afadatu yadi kam ima'in malakat yadi kam a'budin malakat yadi to wannan siyaki shi zai nuna cewa wannan ta labari ce wannan ta adadi ce siyaki shi zai nunawa eh galibi ita kam ɗin in mutum yana ba da labari kan kansa ne to za ka ganta ta khabariya ce ita kuma kam ta alisifam galiban yakan sako ta ne ga abokin maganarsa don a ƙara yi masa bayanin abin da ya jahilta kamar faɗa Allah ta'ala fa'amatahu Allahu mi'ata amin mi'ata amin thumma ba'asahu qala kam labista to wannan kam ta mice ce istifhamiyya ce duk da an shafe tamizi me tamizin me ya za a kaddara shi don wal muqaddaru kal mazkuri kam labista kaga ba ambaci tamizi ba ai kam muddatan labista to sai aka shafe mudda ko sai aka ce kawai kam labista saboda wata hikima ta ta balaga to ina misalin kam khabariya ita ma akwai ta qur'ani wa kam qasamna min qaryatin masha Allah kaga wannan khabariya ce ina wata wa kam min malakin fis sama ina wata eh kam min fi'atin kalilatin kaga ba ce kalilatan ba kuma ba ce fi'atan ba fi'atin duk da an kawo min aha to ina wata to an dai fahimci kamɗin da kashe-kashensu sau da haka inda za ka yi istifahami to ka san tamizin labudda an ya kuna mansuban in istifahami za ka yi in kuma labari za ka bayar to sai kai masa sai kai masa jarra inda kuma ya zan jam'i ne na shi istifhami shine malamai suka ce to sai ka sa harfu jarrin hmm? misali kana son ka ce ɗalibai nawa a cikin aji to sai ka sa harfu jarrin kan fil fasli min at-tullabi ba za ka ce kan fil fasli tullaban ba saboda ɗullaban jami'i ne to in jam'i kake son ka kawo to dole sai ka kawo harfi jarri ga ita kam alisifamiya saboda sharaɗin tamizin ta ayyakuna mufaradan la jam'an da ai babin ma ya ƙare na ya kamata mu takaita in an dawo sai a tashi na wasu bulfa'il na wasu alfa'il akwai tambaya kan adadi ko kan alisfahamiya ko alkhabariya ko kowa ya fahimci abin da yake iya fahimta to inda ka bi shi a hankali insha Allah ta'ala za ka ƙara fahimtar wasu abubuwa kuma yana da kyau ka haddace baitocin wadda ka dinga hararo su ka dinga hararo su duk sanda ka zo rubutu ko larabci sai ka haro ka'ida tunda kaga ka'idoji ne duk sanda kuma aka ce abu kaza ka'ida ne to ya tajo ila hibzin dole sai an haddace eh shi yasa bai tabbata amma in baka haddace ba nan da sati ɗaya shikenan karatun zai zube eh sai ga kana larabci kuma kana kwaba cikin adadi saboda haka yin akwai tambaya neman ƙarin bayani sai a yi eh to ya za a yi ya zo mabahami ina misali ai ba a kaddara abin da babu da misali kakkawo ko da baka ambace ba sai ana iya faɗa mai eh eh a to to an kawo magana mabuha ma kaga jimla bata cika ba ko ta cika dole sai an kawo abin da zai yi bayaninta ko ba haka ba misali dai kace indi ishuru na kai shiru eh ko ra'aytu salasata ashara sai kai shiru to haka ai baka ga magana ba balle har ayi maganar hukunci dole sai ka kawo tabi'izi ko dai sarahatan ko kuma takadiran kana iya ɓoye shi saboda wani dalili amma dole a ƙaddara shi kuma to sai mi kowa ya fahimta kenan to Allah ya taimake mu nan za mu kwana insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh